نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لما كان الإنسان يتأثر أثرا بالغا بأصحابه كان على العاقل الذي يريد السلامة لنفسه في الدنيا والسعادة لها في الآخرة ألا يصاحب إلا من إلا من تنفعه صحبته وتزينه وأن يحذر من مصاحبة من تضره صحبته وتشينه قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقد أخبر سبحانه وتعالى أن من الأصدقاء من يندم على صداقته ويتبرأ, ويتبرأ منها يوم انكشاف الحقائق بل تنقلب هذه الصداقة إلى أداوة وبغض الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أي إن الأخلاء يوم القيامة الذين اصطهبوا على الكفر والتكذيب وعلى معصية الله بعضهم لبعض عدو يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويدعون بعضهم على بعض لأن بعضهم ساق بعضا إلى أسباب الهلكة لأن بعضهم ساق بعضا إلى أسباب الحلكة من الكفر والفسوق والعصيان فلم يكن مودتهم لله ولا مستقيمة على مناهجه فانقلبت عداوة يوم القيامة إلا المتقين المتقون الذين اتقوا الشرك والمعاصي فإن محبتهم تبقى وتدوم بدوام من كانت المحبة لأجله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أخرجه أبو داود والترمذي قال العلامة المبارك فوري عليه رحمة الله يعني على عادة صاحبه وطريقته وسيرته فلينظر وليتأمل وليتدبر من يخالل فمن رضي دينه وخلقه خالله ومن لا تجنبه فإن اتباع سراقا والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده انتهى كلامه رحمه الله قال قال العسمعي عليه رحمة الله ما رأيت شعرا شبه بالسنة من قول عدي بن ثابت على المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم ولا تسحب الأرض فترضى مع الردى إخوة الإيمان وعن أبي موسى العشأري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافك الخير وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الخير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا الحديث متفق عليه عباد الله أين نجد هؤلاء الأصدقاء حاملة المسك الذين لا تندم على صحبتهم ولا نعدم الخير من رفقتهم فنحن في هذا الزمان أشد ما نكون حاجة إليهم وعلى رغم قلتهم في هذه الأوقات إلا أن حاجتنا إليهم توجب علينا بذل الجهد واستخراج الطاقة حتى نصل إليهم حملة المسك هم الذين إذا جالستهم وقعدت معهم شعرت بالأمان وإذا صاحبتهم وخالطتهم ملأ قلبك لطمئنان وإذا نسبت إليهم أو تحدثت عنهم زاد زهوك وفخرك إنهم حملة المسك هم الذين لن تعدم الخير منهم أبدا ولو لم يكن في صحبتهم إلا الانكفاف عن الشر والبعد عن مواطنه والغفلة عن أسبابه لكفاك فضلا وشرفا وهو مع هذا صادق معك لا تمنعه مجاملتك عن تبصيرك بعيوبك ودلالتك على مواطن الخلل والقصر رغبة, رغبة, رغبة في كمالك وحبا في صلاح حالك يكون لك كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وإذا وجدت من هو هذا حاله وطبيعته وفزت بمن هذه صفته فالزمه بأسنانك وأظفارك وعض عليه بالنواجز ولا تفرط, ولا تفرط فيه وأحسن إليه فإن حصلت منه زلة أو بدت منه حنة فتجاوزها ولا تقف معها ومثل هذه الصداقة تكون سببا في الفوز بمحبته سبحانه وتعالى والدخول في رضوانه قال تعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين في أخرجه مالك وأحمد أيها المسلمون إن ميزان اختيار الصاحب يجب أن يكون ميزانا دقيقا مبنيا على العلم والهدى لا على الجهل والهوى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أخرجه أبو داود والترمذي عباد الله فما أشد ضرر نافخ الكير وما أعظم, وما أعظم خطرهم إنهم رفقة السوء يطاردهم الشؤم ويحل على كل من يسلم قيادته إليه فيشككون في عقيدته ويهدمون دينه ويستعسلون جذوره من قلبه إن وجدوا إلى ذلك سبيلا قال سبحانه وتعالى قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين وروى البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن عليه رحمة الله قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن حشام وعبد الله بن أبي أمية فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فإنا لله وإنا إليه راجعون نعوذ بالله من الضلال والخذلان عباد الله اذكروا يوم الحسرة والندامة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بيان هكا أنقوى خطبر متيو إن شاء الله تعالى ذات تتوناني أكن وانيني أبو كنكا wane ne abokin zamanka shin abokin zamanka shine mai dauke da turare ko kuma mai hura wuta mai yin ziga-zigi a makera wane ne abokinka kowane ɗaya mu sai ya saurara ya ji a wani ɓangare yake Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa lallai ne mutum yakan tasirantu da mutanen da yake zaune da su kuma su ma sukan tasiranci da shi tasiri kuma mai yawa kwarai da gaske babu yadda za a yi mutum ya zauna shi shi kadai a rayuwa kwallon kaltallin tal ba shi da abokin da yake mu'amala da shi wannan ba abu ne mai yiwa ba bari ma abu ne da zai jawo mutum zargi a wajen sauran jama'a ya kasance ya ware kansa babu wanda yake mu'amala da shi saboda haka rayuwa ta nuna lallai sai mutum ya samu abokan mu'amala ko dai a gida ko a unguwa ko a makaranta ko a kasuwa ko a wajen aiki dole sai ka same shi a wajen a yana da waɗanda yake mu'amala da su to shi yasa ƴan uwana masu albarka ga dukkan mai hankali wanda yake son kukuta da rayuwarsa a duniya ya rayu cikin rayuwa mai kyau mai tsafta ya kuma koma ga Allah maɗaukakin sarki Allah yana mai yarda da shi lallai ne ya tsaya ya duba ya yi bincike ya san wa ya kamata ya abokantaka da shi shin wanda abokantakarsu da shi ne za ta kai shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda ƙarshenta shi ne su haɗa aljannar firdausi ko ko wanda abokantakarsa da shi ƙarshenta ya ta haɗa su a wutar jahannama Allah kiyaye dole kowanne ɗaya daga cikin mu ya duba ya ga wanda yake tare da su wanda yake tare da shi a matsayin aboki amini wanda idan ba a gan shi ba za a tambaye shi wanda yake zama da su ya share awo yana magana da su ya suke waɗannan irin mutane ne yan uwana masu albarka mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki tun a farar safiya tun alƙur'ani yana sauka da ɗumi-ɗuminsa tun farko farkon addinin musulunci ya yi ƙoƙarin zaɓa wa manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abokai na gari tare da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-insanul kamil cikakken mutumin da babu tawaya ko kaɗan a tattare da shi ta kowanne ɓangare a halitta a ɗabi'u manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikakke ne sallallahu alaihi sallam amma sai da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa masa abokan zama saboda mahimmancin abokin zama a rayuwa lokacin da mushirkan maka adawa su take ƙara tsananta da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a garin makka tun a garin makka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kwaɗayin wasu daga cikin manyan mushrikan maka su karɓi addinin musulunci saboda karɓar su addinin musulunci zai ba wa addinin musuluncin ɗaukaka ta hanyar su da yawa daga cikin wanda ba su karɓi addinin musuluncin ba za su karɓa annabi yana kwaɗayin wannan a cikin zuciyarsa wata rana wasu daga cikin ashrafu quraish manya-manyan mushrikan maka suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce masa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lalle muna so mu kasance tare da kai amma muna da sharadi sharadin mu shine waɗannan wanda suke kusa da kai sai ka kore su waɗannan talakawan sai ka kore su dan kansu su rinka samun dama a kanmu su rinka ɗauka da mu da su duk ne su tsaran mu ne bayan kuma abin ba haka yake bane sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya ɗarsa a cikin zuciyarsa ya ɗarsu ya ga kamar ya ba waɗannan haƙuri su ɗan dakata a gefe ba sallama ya ya gaba ɗaya ba don waɗannan su zo su karɓa addinin musuluncin a zaton annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addinin zai samu ɗaukaka ne ta hanyar su haka hadisi ya nuna sai da abin da ya ɗarsu a zuciyar manzon Allah ya ɗarsu sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya ja kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗakar da shi ya ce masa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya rasulullah ka kwantar da hankalinka ka yi haƙuri ka jure ka bawa kanka haƙuri ka zauna tare da masu ambatan Allah madaukakin sarki da yamma da safe da safe da marece yuridu na wajaha suna nufatan fuska Allah maɗaukakin sarki na yardar Allah maɗaukakin sarki suke nema ba neman duniya ba kakura da su bilal da su suhaib da su ammar bin yasir da su abdullahi dan mas'ud waɗannan talakawan da suke kusa da kai ya rasulullah ka haƙura ka zauna tare da su su ne abokan zamanka dan addinin musulunci yana buƙatar tallafi yana buƙatar agaji addinin musulunci kan ɗaki ne sai an taru ya rasulullah kana buƙatar mataimaka waɗannan su ne mataimakinka na gaskiya shi sa Allah ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur allazi unzila ma'ahu su ne waɗannan sahabban kenan wanda suka taimake shi suka karfafe shi suka ɗauki hasken suka ba hasken da yake tare da shi na alqur'ani su ne waɗannan sahabbai Allah madaukakin sarki ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina ya rasula kada ka yi biyayya ga wanda mun riga mun rafkanar da zukatansu Allah ya rubuta musu asali ba za su imani ba ba mutane ne da za su za su karɓi wannan sako naka ba yaudara ka suke ya rasulullah watta ba hawahu ya kuma ba san zuciyarsa wa kana amruhu furutan al'amarin ya kasance kawai wasa ne da wargi ba da gaske yake ba yan uwana masu albarka tun a farkon addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya zaɓaro manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abokan zama domin ya kasance su taimake shi akan nauyin da za a ɗora masa na addinin musulunci kaga wanda zai nuna maka nauyin zama da wanda yake mutumin kirki nauyin zaɓar aboki ba a bar rayuwa sasakai duk wanda ya zo kawai ka zauna da shi duk wanda hanya ta haɗa ku tafiya kowaye ka zauna da shi wannan ba shine tsari na addinin musulunci ba hatta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da Allah ya zaba masa abokan zama yan uwana masu albarka mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma ya yi nuni da cewa lallai daga cikin abokai da muke tare da su akwai wanda za mu nadama za mu ciji yatsa za mu baran-baran za mu tsineneniya za mu la'ance tsakanin tsakaninmu da su idan ba mu ɗora abokantakanmu a kan ban Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-akhillau yawma idin ba'duhum لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء كذا كرشن كرشن مرتبة تسويا كنشين الخلة إنك سي الخلة سويا دقا إتسيدك يبقى سباب وتا تو مسويا أبوكي بدا جونا wanda suke tare da juna ko da yaushe Allah subhanahu wataala ya ce yauma idan waccan rana ta tashin alkiyama ba abuhum li ba'abin aduwwun sashinsu zai kasance abokan adawa ne maƙiyi ne baya son sashi abokan da kake ganin su a duniya suna tare kullum tare suke zama tare suke tashi tare suke kwanciya tare suke tashi Allah ya ran tashin alƙiyama za su kasance abokan adawa maƙiya sai Allah maɗaukakin sarki ya yi istisna ya ce illal muttaqina sai wanda suka ɗora abokan takarsu da aminan takarsu saboda Allah maɗaukakin sarki babban abin da ya haɗa shi ne Allah maɗaukakin sarki abubuwan da ke shiga tsakanin su harka ce ta addini ko taimakon addini ko kuma taimakon kai da kai ba harka ce ta kaucewa ka'ida ba ba harka ce ta saban Allah ba ba harka ce ta cutan mutane ba ba harka ce ta abin da bai kamata ba shi sa irin waɗannan mutane Allah maɗaukakin sarki sai ran tashin alkiyama sashin su zai rinka kallon sashi yana tsine musu albarka sashin sai rinka kallon sashi yana la'antar su yana musu mummunan fata yana cewa kai ka halakar da ni kai ka jefa ni cikin ramin da nake ciki inda nake shirin shiga ciki yanzu kai ne sanadiya wa yawmal qiyamati yakfur ba'dhum li ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'dha Allah ya ce wa ma'awahum nar ranar tashin alkiyama za su rinka zagin juna suna tsine wa juna Allah ya ce karshe makamansu ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye yan uwana masu albarka lallai Allah madaukakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin da Abu Huraira ya fitar hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu ala dini khalilihi lalle mutum yana kan addinin abokinsa ne sai annabi ya ja hankalin mu ya mana gargaɗe ce falyanzur ahadukum lalle ne ɗaya daga cikin ku ya duba ya ga mai khalil waye abokinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da ni da su gaba ɗaya annabi ya ce mu kalla mu ga waye abokin mu waye abokin zaman mu annabi ya fita tun da ya riga ya faɗa yanzu ya rage da ni da kai na kalla in ga waye nake zama da shi waye abokina kai ma ka kalla ka ga waye abokin ka kake zama da shi shi sa babban malami al'allama mubarak fori a cikin sharhin turmizi yake cewa ya'ani ay adati sahibihi abinda annabi yake nufi da almar'u ala dini khalilihi ay yana kan al'adar abokinsa wa tariqatihi wa siratihi yana kan hanyar da yake bi da al'adarsa yace falyanzur falyata'ammal wal yatadabbar lalle ne mutum ya duba ya kalla ya yi taka tsantsan ya yi tunani mai yi halin waye da zamto abokinsa ya ce famar rabu ya dinahu wanda duk yarda da addininsa wa hulukahu da ɗabi'unsa mutum ne na gari al'amuransa idan kuna tare zo mu tafi masallaci lokacin sallah ya yi zo mu je sada mazumunci zo mu je karatu zo mu je neman arzikin da za mu rufawa kanmu asiri ya ce idan ka sami irin wannan ya ce to khalilhu kada ka rabu da shi ya zama abokinka wa illa uku ba haka yake ba ya ce ta jannibu yi kokari ka guje shi hai hai ka guje shi wannan ba abokin zama ba ne ya ce fa inna tsiba'a suraka ya ce haƙiƙa ɗabi'a da ka gani satar ta ake yi wallahi baka an ba lokacin da ɗabi'un abokinka mummuna su rinka naso suna shiga cikin naka baka an ba lokacin da mummunan abokin da kake zaune da shi kana gani kai mutumin kirki ne lokacin da ɗabi'un sa su rinka laso suna shiga naka baka sani ba dan ka'ida ce yan uwa kashi casa'in a cikin ɗari mummuna ɗabi'a ita ake ɗauka ba kyakkyawa ba idan mummuna ya haɗu da kyakkyawa mummunan shi yake tasiri galibi a mafi yawancin lokaci akan kyakkyawa kafin ka ji inda aka ce mutum ɗaya mutumin kirki ya haɗu da mutum wanda yake ba mutumin kirki ba ya gyara shi ka ji mutum goma mutum banza da ya lalata mutanen kirki haka al'abarin yake yan uwa to shi sa kada shaɗin ya ruɗe ka ce ai so nake in gyara shi ko abin da ya kama da haka idan baka gyara shi ba shi zai ɓata ka eh idan baka gyara ba shi zai lalata ka zai shigar da shi hanya ka saboda ka'idar abu ne abu ne guda biyu da shaɗin yake amfani da su duk lokacin da kake tare da mutum manza na farko kana saurin ɗaukar ɗabi'arsa na biyu kuma ɗabi'a tana da wahalar bari wannan shine ka'idar ɗabi'a banza tana da saurin ɗauka nan da nan sai ga an koye ta yanzu yaronka a gida ka kalla sai ka ta koya masa addu'a kai ta koya masa karatu kai ta koya masa maganganu na gari sai ga sai a hankali gobe sai ka maimaita jibi sai ka maimaita gata sai ka maimaita na haka kai kai kai kai amma lokacin da ka bude TV ana raye-raye ana wake-wake ba cewa kai ya koya ba kawai sai ka je na waka a cikin gida da yake waka banza ce sai ya je gida na abokansa ko abin da ya kama da haka suna hira da ya dawo sai ka je na dura ashar ba kai ka koya masa ba saboda abin banza ne har ya koya ya haddace ya iya yanzu yana tilawar ta a gaban ka haka ɗabi'a banza take yan uwa amma ɗabi'a kirki fa sai an yi an yi an yi an yi saboda akwai shaidan a hanya yana nan rasadan ya gindaya ba zai bari ke tasiri ba haka al'amarin yake yan uwa to shi sa saboda haka ɗabi'a in ji malam mubarak fauri ya ce abu ce da ake satatta ba a sani ba ka yi taka tsantsan ya ce wasu suhbatu lallai abota da kake gani mu'affiratun fi islahil hal wa ifsadi tana da matukar tasiri wajen lalata ɗabi'ar ko kuma gyara halinka ka bi wanda zaka gyara ɗabi'ar ka da shi ba wanda zaka lalata kanka da shi ba imam al-asma'i Allah ya masa rahama yake cewa ban taba ganin wani waƙe da wani mawaƙi ba waƙe ne amma yana kama da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce sunna ce hadisi ne na annabi yace kamar magana da adi bin sabiti ba wannan waƙe ne yace anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi yace anis anil mar'i la tas'al yace game da mutum idan kana so ka san waye shi la tas'al kada ka tsaya bata lokacin ka waye wani waye wani yace fas'al an qarinihi je ka nemi labarin waye abokinsa shikenan kawai kada ka tsaya bata lokacin ka waye wani waye dabi'arsa a'a was'al an qarinihi je ka tambaya da waye ke zama waye abokinsa yadda abokinsa yake haka yake wai bahaushe ya ce abokin barawo barawo ne abokin mai sallah mai sallah ne abokin mai zuwa makaranta mai zuwa makaranta ne ya ce fa'innal fakullu ƙari ne dukkanin wani aboki bil muqaran yaftadi da abokinsa yake koyi ya ce wa sahib uli taqawa tanal min tuqahum ka abokanci ma'abuta taqawa masu tsoron Allah sai ka ɗosana sai ka samu daga tsoron Allahnsu da kiyaye dokokin Allahnsu ya ce wala tashabul arda kada ka sake ka abokanci rididdigagu lalatattu wanda ba su da kirki ya ce fatar da kai ma sai ka halaka ma'arrada tare da waɗannan lalatattu haka al'abarin yake yan uwa yan uwa na masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya buga mana misali ya kai matuka wajen buga misali wajen tantance da kusanto mana da nesa akan yadda abokin kirki yake da abokin banza annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi yace kwatankwacin kyakkyawan aboki da mummunan aboki yace kwatankwacin mai tallan tarare ne da mai hura wuta ta ziga zigi a makera wanda da ya taba zuwa makera sai yadda ake hura wutar ziga zigi idan ana idan ana kokarin a daki karfe alwasa shi ko abin da ya kama da haka abokin kirki shine mai tallan turare sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce shi mai tallan turare akwai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da zaka amfana da shi ko dai ya baka kyautar turare ya ɗau turare ya baka kyauta cewa na gashi nan kai ko ka san turare mai da shi ƙanshi ne da shi zai daɗaɗa maka zuciya wanda kuma ya zo kusa da kai shi ma zai ji kanshin tare da zuciyarsa ya ce daɗi bai ji wari ba na farko kenan na biyu ko bai baka ba za ka sa kuɗinka ka siya idan ka sa kuɗinka ka siya ba amfaninka ba ne amsa eh amfaninka ne ka haƙar da shi na uku ko baka siya ba ko bai baka ba za ka ji kanshin turare a tattare da shi haka abokin kirki yake ko ya maka nasiha ko baka nema ba ya maka nasiha ya gyara ka kana abin da ba daidai ba ya zo ya nuna maka abin da kake ba daidai bane ka daina ko kuma ka nema ya maka shine kasiya kai ko baka nema ba ko bai maka ba zaka ga kyawun ɗabi'u a tattare da shi ka koya dan Allah baka karu ba kawai zaka ga kyawawan ɗabi'u a tattare da shi in kana tare da shi duk abubuwan abubuwan kirki ne mafi yawa to zama da mutumin kirki ko zaka ɗausani wannan kirkin nasa shine mene mai tallan turare amma ya labarin mai hura wuta a makera abokin banza kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in ma ayu hirqa siya baka ko dai wannan wuta da take take tartsatsi din nan a cikin makera ta tartso maka maka samu me ta una ma kayanka eh kayanka si huda kamar mai shan wiwi nan ya hude nan ya hude nan ya hude haka ka samu rabanka kenan mummunan aboki kenan na biyu kuma idan ma bai baka wannan tsaraba ta huda ma kaya ba za ka tashi daga wajensa kayanka suna kauri suna warin wuta duk inda ka ji a ce kai wani kauri kake me faru mummunan ɗabi'a mummunan aboki kenan ko dai ya koya maka mummunan ɗabi'arsa ya koya maka kai ko bai koya maka ba yau da kullun kana tare da shi koya kake lokacin da zaka baka sani ba lokacin da zaka baka sani ba wannan in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa ku duba balaga da kaiwa matuƙa wajen iya baga misalin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda Allah ya bashi jawami'ul kalim tattararrun kalmomi masu kunshe da ma'ana mai faɗi wannan hadisi ne zaka dauke zaka dauke shi kai ta sharhi rubutu zaka yi takaddu masu yawa a kansa ƴan uwana masu albarka irin waɗannan abokan masu tallan turare wai da Allah ina za mu same su ne a ina za mu same su wanda ba za mu nadamar kasancewa tare da su ba irin abokan da zaman mu tare da su har abada ba zai cutar da mu ba ana za mu sami irinsu tare da cewa a wannan zamani da muke ciki lokaci ne da suke da wahalar samu kwarai da gaske suna da wahalar samu sosai to amma wahalar samun su ba zai sami ƙasa a guya ba dole mu dage mu zage dantse mu tashi mu je mu neme su da inda suke domin kasancewa da su sa'ada ce a duniya insha Allah ta'ala kuma sa'ada ce a lahira rabo ne a duniya kuma rabo ne a lahira yan uwana masu albarka irin waɗannan abokai su ne waɗanda idan ka zauna a tattare da su lalle za ka samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hankali idan kana nan ba za su zage ka su yi maka mutunci ba idan ka bar inda suke ka juya baya ba za su yi zindanka ko su zagi babanka ko su zagi wani naka ba ba za su yi maka wannan ba kana da tabbas a kansu kana da tabbacin duk wanda ya zo wuce ganka da su hankalinka a kwance yake ba ka ɗarɗar ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani wanda kake ganin girma ya ganka tare da su ka san babu kuma wannan alhamdulillah mutumin kirki ne duk lokacin da kake magana a kansu kana magana a kansu da cika baki abin nufi kana magana a kansu da alfahari domin mutanen kirki ne irin waɗannan masu tallan turare masu ɗauki da turare yan uwa kasancewarsu tare da kai baya hana su kuma su gaya maka gaskiya idan kai abin da ba daidai ba sai sun haska maka ko kana so ko baka so su nuna maka abin da yake daidai su nuna maka abin da yake ba daidai ba su ce wani lokacin sallah idan Allah ka bar abin da kake tashi mu je mu sallah wani dan karatun nan da ake zuwa a waje kaza da waje kaza me yasa ba za ka rinka zuwa ba karatu shi yake raye zuciya shi yake fitar da mutum daga duhun jahilci zuwa ga haske na ilimi su suke koya maka kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan tadodi wanda za ka da Allah maɗaukin sarki labi lafiya da su yan uwa irin waɗannan abokai kullum burinsu su ka zama mutumin kirki kullum burinsu su ka samu ci gaba a rayuwa sawa'un a duniya ne ko a lahira kullum burinsu kenan dan uwa na mai albarka kaga irin wannan abokin duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ya taimake ki ka dace da irinsa to ba a wasa da irinsa duk wanda kaga irin wannan ita ce siffarsa ba a wasa da irinsa ƙanƙabe shi safiƙarka ka daɗe shi rinka kyautata masa kai masa ziyara duk abin da ka san zaka tattaro shi ka rungumo shi jikinka kai ya kwace maka yi shi wallahi ba a bar irinsa su kwace ba a bar irinsa su kwace yan uwa idan kaga wani abu na kuskure a tattare da shi wasu hafawat da wasu zallat yafewa ake a kawo da kai don babu wanda bashi da kuskure a cikin mutane idan ka ce ayyar mun kuskure kaza ba ni bashi ba ni bashi wannan ba kalma ce ta musulmi ba ku fahimci wannan uwa ba ni ba wani ba zan ƙara mu'amala da shi ba wannan ba kalma ce ta musulmi ba arna ake gawa irin wannan kalmar wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda abadan hatta tu'minu billahi wahdahu har na ake ga irin wannan kalmar amma musulmi za ka iya fushi da shi ku bata amma za ku shirya so da ka fahimta da duk wanda za ka yi mu'amala da shi malami ne dan kasuwa ne shugaba ne mace ce namiji da yaro babba wallahi sai ka samu kuskure a tattare da shi duk yadda kake gani ya cika a wani bangaren wani mutumin kirki ne idan ka je wani bangare kuma sai kaga ba shi da nauyi a wannan bangaren wannan shine dan adam taka kenan duk haka muke gaba daya abin da ake bukata menene ya farin jayi kirki ko rashin kirki shi kenan amma ka ce dole sai ka samu abokin da baya kuskure za ka abokantaka da shi to wannan kuma sai dai ka tabi sama ta ko sama ta bi ka je ka samu mala'ika ku abokantaka da shi su ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna amma mutum fa kullu ibn adama khata'un duk wani dan adam mai kuskure ne haka annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda ka irin waɗannan dan uwa idan ka ga kuskure a tattaka daga sai wani ne wa haka a'a haƙuri ake a jure jawo shi ku cigaba da mu'amala da shi rinjayen alkhairinsa ake kallo ka rabu da sharrin ka yafi kai ba ta yi mutum nawa kaiwa idan ka ce dole duk wanda ba shi da shirki ba kai mutum nawa kai ma babu wanda zai mu'amala da kai kenan ya uwa haka al'amari yake idan abota ta kasance irin wannan ita ce abokar da Allah maɗaukakin sarki yake alfahari da ita ita ce irin abokar da manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin qudsi hadisi qudsi hadisin da Malik da Ahmad suka fitar da shi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace wajabat mahabbati soyayya ta inda Allah ta wajaba lil mutahabbina fiya ga wanda suke soyayya dan ni ba dan duniya ba ba dan kungiya ba ba dan kwaɗayin abin duniya ba ba dan jam'iyyar siyasa ba dan Allah suke soyayya wal mutazawirina fiya da wanda suke ziyara dan ni Allah ce su ma irin waɗannan soyayya ta tawaje ba a gare su wal mutabazilina fiya da wanda suke bada kyauta saboda ni idan ka samu irin wannan abokin to ka samu irin abokin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya buga misali a kansa yace shi mumini ga dan uwansa kamar mudubi ne ya mudubi yake duk lokacin da kake tsammani baka amince da kanka ba baka yarda da kanka ba sai ka kalli mudubi sai ka ga akwai ta kwantsa a gefen idanka sai ka share akwai wani yawon barci da ya fito sai ka share hular da ka karya bata kari ba sai ka gyara sai ka fito neat kowa an ya kalle ka ba zai ce ga wani abu da kushewa a jikinka ba wa nuna maka kuskuren ka ka gyara shine mudubi haka mumini yake a wajen dan uwansa mumini duk abin da yake ba daidai ba sai ya gyara masa sai ya kasance ya tafi a hanya miƙaƙƙiya straight da kuwa haka mumini yake shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa zaɓar aboki ba abu ne na wasa ba mizani ne da sai ka yi taka tsantsan a wajensa sosai shi sa hadisi ya tabbata ingantacce wanda abu dawo da imamu tirmidhi suka fitar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tusahib illa mu'minan kada ka sake kai aboki da kowa sai wanda yake mumini wala ya kun maka kada ka bari wani ya ci abincinka illa taqi sai mai tsoron Allah abin nufi shine kada kai abota da wanda ba shi da tsoron Allah wannan fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake dora mu hanya saboda mahimmancin abokin zama a rayuwa yan uwa masu albarka lallai ne iyaye su lura wajen da suwa ƴaƴansu za su yi abota kada ka bar ɗanka sa ka je zaɓa abin da ya ga dama a'a rinka lura da yaran da suke wasa da ɗanka rinka kallon mai ɗabi'a ta gari ya yake magana baya ɗura ɗuran ashar baya kutuntuma ashar baya abubuwan da ba su dace ba jawo shi kusa da kai rinka yi masa kyauta haɗa shi da ɗanka hatta ɗanka da mata ka yi ƙoƙari ka zaɓa musu abokai idan ka ba ɗanka zai je samu abokan da wata rana za su zo su sa maka wuƙa ko bindiga su ce ka kawo kuɗi ko su je su haɗo baki a zo a kidnapping ɗinka wallahi saboda ka bashi da kowane irin aboki idan ka bar matarka a wajen kowa matan unguwa baka zaɓa mata abokan da za su yi mu'amala da ita ba to za ka sha mamaki wata rana ta tafi unguwa ka ganta a wajen boka ƙwarai da gaske wata rana za ka shigo gidanka ga ka ga abin da ba shi kenan ba rinka kallon wace ce mutu ne kirki a cikin masu shigowa cikin gidanka haɗa su da matarka wace ce ba ta da kirki ka taka mata birki ka ce to ba na son mu'amala da wannan sai mutum yayi da gaske wallahi ɗan uwa ba a barin yaro ya zaɓa abokin ya zaɓa abokin mu'amala da kansa yaro bai san abin da ya kamata ba shi wanda yake ƙayatar da shi kawai shine zai zai ɗauke shi mai yiwa shine sanadiyar halakarsa kuma dole sai ka shiga cikin lamar yan uwa tasirin mummunan abokiya wuce duk inda muke inda muke zatansa zan rufe mana da wasu misalai guda biyu ɗaya a cikin alƙur'ani ɗaya a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar wasu mutane wasu mutane guda biyu wanda suka rayu a duniya ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya datar da shi ya shiga aljanna Allah ya samu daga ciki ɗaya kuma kash sai ya tafi ɗaya bangaren Allah ya tsare mu idan yan aljanna suka shiga aljanna za su rinka tattaunawa suna zaune a kan lilina da gadaje suna fuskantar juna suna hira tsakaninsu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna sashin su yana fuskantar sashi suna tambayar juna qala qa'ilun minhum inni kana li qarin sai ɗaya daga cikin aljanna kan dan uwansa yace kai kaga ka a duniya ina da wani amini ina da wani aboki yaqulu a innaka laminal musaddiqina a duniya abin da ya rinka ce min shine yanzu kai ma wani kana daga cikin masu gaskata tashin alkiyama kana daga cikin masu cewa idan aka mutu za a tashi a idan mituna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinuna idan mun mutu za a tashe ma mana hisabi kana cikin waɗannan abokinsa yake gaya masa haka a inna lamadinun suna cikin wannan hirar sai ta da yan uwansa qala hal antum muttali'una kai ai ko zan so in gawa ne da Allah ku taso mu je mu dan leka mu ga ina wane yake kun sada azana da alfarmar da duk abin da yake so ya gani za a nuna masa a cikin majiki kana kwance daga kan gadonka idan kana son ganin dan uwanka za a nuna maka shi kuyi magana kamar ga gashi eh wani bidiyo call ne ilahi na aljanna na aljanna fattala fara'ahu fi sawa'il jahim kawai sai ya leka sai aka nuna masa wancan abokin nasa da suka ce tare a duniya kawai sai gan shi a tsakiyar wutar jahannama yana ci haka Allah madaukakin sarki ba mu labari fa'iza فطلع فرعوا في ساوي الجحيم قال تالله إن كنت لتردين sau da ka yi gode wa Allah da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa ya ce ƙala tallahi na rantse da Allah in kitta saura iris la turdini ya halakar da ni ne shiga inda ya shiga muka kasance tare saura iris walaula ni'matu rabbi da ba don ni'imar ubangiji na ba la kuntu minal muhadarin da na kasance tare da shi a cikin wutar jahannama dan uwa kalli inda mummunan aboki ya kai shi wannan dai Allah ya dakar da shi mu ma Allah ya dakar da mu amma sai kayi da gaske sannan Allah zai dakar da kai yan uwa kissa ta bi shine hadisin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da baffansa Abu Talib ya je zai rasu Abu Talib shine mahaifin Sayyidina Ali kuma shine yare na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya so Annabi ya ririta Annabi ya kula da Annabi ya hana a cuci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so Annabi amma bai musulunta ba lokacin da ya kwanta a gadon mutuwa zai rasu sai annabi aka ji aga annabi to a cikin sauri ya zo zai amfani da damarsa ta ƙarshe ya gaya masa kalmar shahada da ya faɗa shi kenan ya tsira yana zuwa sai ya samu wasu matsayatan mutane guda biyu akwai idan kalmar ta tsauri su ne da abdullahi bin abi umayya da abu jahal abu jahal dai su kuma su ne manyan aminansa suna kusa da shi abokai abokai yan uwa a kusa da shi annabi ya je ce masa ya am ya baffa na ka ce la ilaha illallah kalmar da zan maka shaida da ita a gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama duk abin nan da kai na kafirci in ka faɗa shi kenan ka tsira annabi yana faɗa haka sai su kuma suka ce a'a Abu Talib a targhabu abdullati Abdul Muttalib yanzu zaka kyabaci addinin babanka Abdul Muttalib wanda ya mutu akai iyayen iyayenka suka mutu akai sai da ka zo mutuwa ka koma addinin yara abokai yan uwa annabi yana ce masa ka faɗi kalmar shahada kalmar da zan tsaya maka da ita a gaban Allah ya tashin alƙiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba gata da ya samu yan uwa amma waɗannan mutane suna ce masa a targhabu an millati Abdul Muttalib kana kyabar addinin Abdul Muttalib yan uwa ƙarshe dai ya mutu bai ce la ilaha illallah bai ce huwa ala millati Abdul Muttalib ƙarshe ce ya mutu akan addinin Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah ya iya ce la ilaha illallah yan uwa aboki abokai yanzu kana gani idan da babu waɗannan mutanen daga shi sai manzo Allah kake gani sallallahu alaihi wasallam ya kake gani to amma kalla abin da ya faru mummunan aboki dan uwa yi iya kokarinka yi iya kokarinka ka rabu da mummunan aboki yi iya kokarinka ka samu kyakkyawan aboki wanda idan ka bata zai tayar da kai idan ka manta zai tunatar da kai idan ba kai ba zai ce kai yan uwana masu albarka mu ji tsoron Allah mu tuna ranar hasara da nadama ita tana tashin alkiyama ranar da azzalimi zai ciza yatsa ya cizi yatsansa ya rinka cewa ya laita ni takhassu ma'ar rasuli sabila ya kai tona ina ma na rike hanya tare da annabi ina ma na ba annabi ya wailata ya kai tona lam attakhid fulanan khalila ina ma bar riki wani a matsayin aboki ba wallahi sai mutum yayi wannan mutum zai ci ya da rinka cewa ya kai tona ina ma bar riki wani a matsayin aboki na ba laqad adallani an dhikri ba'da idjani haqiqa ya batar da ni game da ambatan Allah bayan ambatan Allah ya zo mu bayan na gane gaskiya na gane ga abin da yake daidai amma sai na bar shi na tafi son zuciyar abokina ya batar da ni yanzu da shi da shiga sun kasance a cikin wutar jahannama waye zai ceci wani waye zai taimaki wani waye zai rarra shi wani a cikin su babu Allah madaukakin sarki ya datar da mu yan uwa Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu abinda muka gabatar a waɗannan kwanaki Allah subhanahu wataala ya karba mana wanda za mu yi a gaba Allah madaukakin sarki ya karba mana Allahumma la taruddana khaibin Allahumma la taruddana khaibin Allahumma la taruddana khaibin Allahumma taqabbal salatana Allahumma taqabbal qiyamana Allahumma taqabbal ruku'ana Allahumma taqabbal sujudana Allahumma taqabbal kull amalin salih اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاة يرحمكم الله